أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله كراتم يا قوتة الفريدة زام تاشي زام تاشي ونم فصلي فصل في فضل fi fadalil yaqutatil farida fasali da zai magana akan falalar salatul fatihi duk da wannan littafin an ce wasu al yaqutatil farida to shi wannan mai littafin ya sa wa littafin sunan salatul fatihi shi kuma shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shi ya sa wa salatul fatihi salatul yaqutatil farida ma'ana abin da ake nufi da yaqutatil farida shine kamar yaqutu nau'in gold ne yakutatul farida shine kamar yakutu wanda yake makadanci wani irin gold ne ko wani irin diamond ne wanda babu kamar sa to zai magana akan fallar salatul fati wa fadl faridatin ala kulli sigatin kama fadl ka fadl sural qaba ala dabbi namlati wa fadl faridatin falalar salatul fati ala kulli sigatin a bisa dukkan wata siga ta salati ka fadali sural kaɗa kamar falalar kamar fifikon gaggawan nan na tsuntsun nan da ake kiransa alƙaɗa ala dabbi namlati a bisa rarrafan tururuwa shi fallar salatul fati ratar salatul fati da sauran wannan salatuka kamar tsuntsu ne da yake gudu a sama da kuma tururuwa da take rarrafe a ƙasa kaga inda tsuntsu zai je a wata ɗaya kaga tururuwa sai ta yi wata guda bata je ba ita wannan surar kada eh shine wa fadl faridatin fallar salatul fati ala kulli sigata bisa dukkan wata siga ta salati ka fadl sural kada kamar fifikon gaggawa ce irin ta kada tafiya irin ta tsuntsunan da ake kiransa alqata shi wannan tsuntsu alqata mun karanta shi a farko ma littafi sannan wanda muke karatu da su in ba su manta ba a cikin lamiyatul arab mun karanta wannan alqaba din a cikin lamiyatul arab tsuntsu ne wanda idan ka je zaurika zaurukan mu na ilimi kowane zauri da fassarar da suke bashi wasu in ka je alqaba in za su fassara maka shi ce kafurdo ne wani tsuntsu ne da ake kiransa kafurdo tsuntsu ne mai gudu to wasu malaman sauran suna fassara da alqaba da cewa tsuntsu kafurdo wasu kuma alƙafa suna fassara shi ne da fakara, wasu kuma alƙafa suna fassara shi ne da tari kwana, wasu kuma suna cewa alƙafa ana ce masa wai tsarar gamba, wadda fassarori guda hudu in ka je gaba ma ka samu ma fiye da haka, ko ina akwai yadda. Yawa wasu suna cewa alƙafa ana nufin durwa, duka nau'o'i ne na tsuntsu, saboda haka an yi saɓani sosai. akan ma'anar hakikanin sunansa kuma duka ka waɗannan fassara da faɗaɗin duka suna faɗan su a zaurika to kamar fifikon tafiyar wannan tsuntsun ne da ake kira sa qata ala dabbi namlati bisa rafan tururuwa kama sigatu min salati ala nabi tuqaribuha fi wuslatin wa masubati kama sigatu babu wata siga min salati daga salati alan nabi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to qaribuha wanda za ta kusa da salatul fati fi wuslatin cikin sadar da bawa zuwa ga Allah wa masubati da kuma samun lada ba wani salatin da ya kusan ma salatul fati cikin wannan abu yace fama has fama hudda fadluha wala kisa fil hija idza al fadlu wara al uqul salimati fama hudda fadluha ba a taɓa iyakance falalar salatul fati ba wala kisa ko ba a kiyasin falalar salatul fati shine wala kisa ba a kiyasin tafil hija da hankali duk abinda salatul fati falalarta ta fi ƙarfin hankali izal fadlu domin falalar salatul fati wara al'uƙuli tana bayan hankula as-salimati wanda suke amintattu mutum mai hankali ma lafiyayyen hankali falalar salatul fati ta fi ƙarfinsa ballantana kuma wanda yake a imauce saboda haka dole a yi ta ce ku ce akan fallar salatul fati masu hankali ma kuma hankalin lafiyayye salatul fati ta wuce hankalinsu ballantana kuma makakku ballantana makakku wanda suke cikin ɗimuwa wanda abu yana ƙur'ani yana hadisi amma sai duk duniya babu sai a ce to gashi a ƙur'ani gashi a hadisi wane ma ya rubuta a littafinsa wane ma ya rubuta a littafinsa ba da ka sun ce babu to mutum mai hankali ma lafiyayye salatul fati ta fi hankalinsa ta fi ƙarfin hankalinsa ya kake ganin mutum kuma makakke makakke ɗimautacce dubultacce shine fama hudda ba taɓa iyakanta fadlu ha falalar salatul fatihi ba wala kisa ba taɓa kiyasanta ba fil hija da hankali idza fadlu domin falalar salatul fatihi wara al uquli tana bayan hankula as-salimati lafiyayyu wa kan min wa kan siyarin laha tafuku qara'idan wa in wa in shi'itaha wa in shi'itaha fasalhuma tudariqati wa kan min wa kan siyarin da yawa sigogin salatul fatihi eh shine wa kam siyagin laha da yawa sigogin salatul fatihi tafuku da take kerewa kara'idan liƙuli'i mai tsada da yawa akwai sigar salatul fatihi wanda ta fi ƙarfin liƙuli'i shine kara'idan liƙuli'i wa in wa in shi'itaha idan kana so ka samu wannan falalar fasal ka tambayi humatu ɗarikaci jagorori a cikin ɗarika ka ce ka tambaya za su baka bi han ɗawatin fala bi asra ilam hatin bi ha tasdiqul arja'u kulli sahihati bi ha da salatul fati ne in ɗawatil fala ake naɗewa mutum daji abinda ibadar da zaka yi ta shekara da shekaru kana yi ba ta ka taka wani matsayi na wulaya ba to salatul fatihi ta sai ta tsora ka dare daya shine dawatul fala naɗe da haka abinda sai an yi shekara da shekaru a cikin ma a same shi lokaci guda bi asara alam hatin da bi asara ilam hatin da mafi gaggawar kifta ido biha da karanta salatul fatihi tasbiqul arja'u al arja'u gurguwa tasbiqu take tserewa kullu sahihati dukkanin wata lafiyayya da salatul fatihi ne gurgu yake tsere wa masu lafiya al'arja shine mutumin da gurgu mana wanda a zahiri ana ganin sa kamar ba wani gwanin ibada bane sai tsere manya manyan masu ibada da salatul fatihi wa kam min ganimatin tuhazi bi zikriha wala siyawa fi nayli ba'd fil layli ba'd al-utaymati wa kam min ganimatin da yawa ganima shine ganima ka samu abubuwa masu yawa dukiya dare ɗaya to hazu da ake taro wannan ganimar bi zikiri ha cikin ambatan salatul fati wala siyama musamman ma fil layli ga wanda yake karanta ta da daddare ba'ada ba'ada utaimati bayan bayan isha musamman mai karanta ta bayan isha fata adul minha marratan kam sami'atin nahayatan minha lidhif masubati fata'adilu minha marratan marratan minha kafa ɗaya na salatul fatihi fata'adilu tana daidai da kamsa ne ake salatul fatihi ɗari biyar na hariyatan wanda aka karanta ta da rana minha liddu'ufil masubati saboda ninke ninken lada idan dare yayi in ka karanta salatul fatihi guda ɗaya tana daidai da salatul fatihi ɗari biyar da rana وكم من قصور في جوار محمد وهور حسان والجوار وقلمة وكم من قصور دوا بين يد أكسام الجنة دليل كرن صلاة الفاتح في جوار محمد أنا سام مقفتك دمائك صلى الله عليه وسلم سردا كرن صلاة الفاتح وهور أنا سام وهور حسان أنا سام كاوا وما تانا الجنة سردا كرن صلاة الفاتح والجوار da kuma samun ‘ya'ya a aljanna, wai kilmaci da yara. Aljawar shi ne yara mata ƙanana, kilmaci kuma yara maza ƙanana na aljanna. Wa kam hijajin, wa umratin ma'agazwatin, wa kam min ma'inin min ulufin adidasi, wa kam hijajin, sau da yawa. akan samu ladan karanta aikin akan samu ladan aikin haji sau da yawa akan samu ladan aikin haji da karanta salatul fati wa umratin sau da yawa akan samu ladan aikin umara ma a gasbotin kai sau da yawa lokacin ana samun ladan ma mutum ya je yaki kuma duk da karanta salatul fati yana gida wa kan min ma'inin min ulufin da yawa ana samun ɗaruruwan dubbai shine wa kam da yawa min ma'inin ɗaruruwa min ulufin na dubbai adidatin masu yawa sau da yawa akan samu ninke ninken ibadar dubbai na shekaru na karanta sassan karanta salatul fati shine min ma'inin min ulufin ɗari dubbai ma'ana dubu ɗari kenan ya ce wa arba'u mi'atin sinuna tukaffiru bi mi'ati marratin bi lailati juma'ati wa arba'u mi'atin sinuna sau da yawa wa arba'u mi'atin sinuna tukaffiru salatul fatihi tukaffiru tana gafarta wa mutum zunubi wa arba'u mi'atin sinuna takan gafarta wa mutum zunubin shekara ɗari hudu bil'ati marrati da karanta salatul fatihi kafa ɗari bilailatu jum'ati a daren juma'a wanda ya karanta salatul fatihi kafa ɗari a daren juma'a za a yafe masa laifukansa na shekara ɗari hudu kaga ko shekara ɗari ma ai ba cika yi ba to ko zirban sun kai shekara ɗari hudu to da karanta salatul fatihi za a yafe mutum لها من مراتب ثمان فبعضها سليل سعيد باها منها بنقطة لها من مراتب صلاة الفاتحة تنا da wasu martabobi samanin guda takwas fa ba'dha sashin wannan martabobin salilu sa'idin dan sa'idu baha ya bayyana minha wani abu daga cikin su bi nuqtati a wasu nuqudodi shine Salil bin Sa'id shine Shaq Umar al-Futi shine ana ce masa Sa'id ana ce masa Alhaji Umar bin Sa'id al-Futi mana Umar al-Futi ya bayyana wasu abubuwa da salalar salatul fatihi a cikin littafin Sarimahu shine lahamin maratibin salatul fatihi tana da wasu martabobi samanin guda takwas fa ba'dha sashin ta Salilu Sa'idin dan Sa'idu ba ya bayyana min ha wani abu daga cikin martabobin salatul fati bai nukudace a wasu a wasu nukudodi masu muhimmanci wa min hadi kulli marratan bi sittami'atin min alfi salatil malaikil insi jinnati wa minha ya tabbata daga cikin fallar salatul fati bi kulli marratin wanda ya karanta salatul fatihi kafa daya bi sittami'atin min al-ulufi tana daidai da salatul malaiki salatin mala'iku, al'insu da salatin mutane, jinnati da salatin da aljanu suka yi sita mi'atin, min alfi, dubu ɗari shida. Mana salatul fatihi kafa ɗaya, tana sa a samu ladan yin wani salatin da ba ita ba, na mala'iku da mutane da aljanu sau dubu ɗari shida. Shi ne wamin ha yana daga cikin falarta? Bi kulli marratin ga kowace kafa ɗaya bi sitti mi'atin min alfi tana daidai da dubu ɗari shida shine bi sitti mi'atin min alfi dubu ɗari shida salatul mala'iki salatin mala'iku al'insi na mutane wa jinnati da aljanu min awwali khalqihim ila waqti zikriha bi izni tijaniyin walau bi wasidati minan wale karkihim kuma za a baka ladan ne fa tun ranar da aka halicci waɗannan halittun suke wannan ibada ila waqatin zikira har lokacin da kake karanta salatul fati amma sharadi bi izni tijaniyi amma fa da sharadin ya zama ka karanta salatul fati da izinin shehu tijani walau bi wasilati ko da da wasiɗa ne ma'ana shehunnai ne suka maka izini yawwa sharadin sa dai ya zamto an baka izini daga shehu tijjani ko shehu tijjani ya ma izini da kansa ko kuma wasu ɗan shehu tijjani su ne shehunai mukaddamai su maka izini to anan ne za ka samu wannan in baka da wannan izinin kai baka karɓi ɗariƙar shehu tijjani baka karanta za a baka lada za ka samu abin da ka samu amma wannan falas da aka faɗa to sai ‘yan tijjaniya ne wanda suka karɓi izini daga shehu tijjani da kuma ko kuma suka karɓa daga wajen mukaddamai su za su samu wannan abu sai ko mutum gama gari in kai kai ma za ka samu abin da ka samu amma ba za a baka irin yadda aka ba su ba yakwake wa kan min taba'ifin li'ula wa saniya wa salisatin wa haka za a kirati wa kan min taba'ifin da yawa ninke ninke li'ula ga wacce aka karanta ta farko wa saniya da ta biyu wa salisatin da uku wa haka za a kirati haka ta ƙarshe abin da yake nufi wa kan min taba'ifin da yawa ana samun ninke ninke li'ula ga karanta salatul fasi ta biyu wa saniya da ta ta farko da ta biyu mana yanzu in ka karanta salatul fatihi kafa daya idan ka karanta ta kafa ta biyu to ta biyun ta ta farkon lada idan ka karanta ta uku to ta uku wannan ta ukun ta fi ta biyun lada in ka karanta kafa hudu to ta hudun ta fi ta ukun lada haka za a yi ta tafiya har karshe saboda me in dai ka yi salatin ka ce Allah ya salati har ka kadarihi wa miki darihi al'azim to in dai har wannan kafa ɗayan ta karbu tunda da farko da kai daman ta karbu to in ka sake yin wata kace a yi to kaga za a sake ba da ita ne ninkin wancan wadda aka yi a takaice dai salatul fati in kai ɗaya to in kai ta biyu to ta biyun ta fi lada in kai uku ta uku ta fi biyu ta biyun lada in kai hudu ta hudun ta fi ta uku lada a haka har zuwa ƙarshe kullum kana ƙara salatul fati ne ana ƙara maka promotion wa min hadi afu zikri kulli al-awalimi bi sittati alafin wa gufran zallati wa minha yana daga cikin fallar salatul fati di'afu zikiri kullil awalimi di'afu samun ninke ninken zikiri kullil awalimi zikirin da dukkanin talakai suka yi bi sittati alafin da dubu shida wa gufrani zallati da gafarta zunubi yana daga cikin fallar salatul fati a bawa mutum ladan tasbihin talakai gaba ɗaya sau dubu sau ɗari shida yace fala tatrukan fala tatrukanna شاذة من ذنوبنا ولا فاذة من حال أثم المزية فلا تتركن شاذة صلاة الفاتحة باتا بري شاذة ونكرني من ذنوبنا أشكين ذنبهم ولا فاذة كون ببا من هذا أشكين ذنبنا لأثم المزية سبو دجرم فلل صلاة الفاتحة za mu tsaya a nan insha Allah sai mu sai mu tashi daga baya wallahu a'lam